إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أحبتي في الله إن الله تعالى قد ابتلى عباده بالمعاصي والذنوب ثم إنه برحمته وفضله فتح علينا باب التوبة والاستغفار وإن من أعظم الصيغ الواردة في الاستغفار عن النبي صلى الله عليه وسلم ما عرف بسيد الاستغفار فعن شداد بن عوس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الاستغفار أن يقول العبد اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على أهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت قال النبي صلى الله عليه وسلم من قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو في الجنة ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة رواه البخاري عباد الله تأملوا قوله وأبوء بذنبي فاغفر لي إنه اعتراف من العبد المقصر بالذنب والتقصير وهذا الاعتراف من أعظم أسباب الحصول على المغفرة كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون ومن التوبة الشعور بالتقصير فهذا أبونا آدم عليه السلام خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه وعلمه أسماء كل شيء وأسجد له الملائكة وأسكنه الجنة ثم إنه عصى آدم ربه وخالف أمره وأكل من الشجرة التي نهاه عنه ثم غفر له ربه ذنبه بعد أن اعترف بخطئه وتاب وأناب إلى الله قال ربنا إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ولذلك أعلن, أعلن الله تعالى توبة آدم عليه السلام فقال عز من قائل ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى وهكذا حدث مع يونس عليه السلام قال الله تعالى وظنون وظنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين وأعلن الله تعالى كذلك توبة يونس فقال عز من قائل فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وهكذا هو شأن الإكراف بالذنب والإقرار الجميل إذا خالط الدعاء من العبد الذليل فإنه يصيب إجابة الرب الكريم ذي العطاء الجزيل عباد الله توبوا إلى الله واعترفوا بذنوبكم وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلقوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إنه هو الغفور الرحيم وروى أحمد والبخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عبدا أصاب ذنبا فقال أي رب أذنبت ذنبا فاغفر لي فقال ربه عز وجل قد علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به فغفر له ثم مكث ما شاء الله ثم أذنب ذنبا آخر فقال أي رب أذنبت ذنبا فاغفره لي فقال ربه علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به قد غفرت لعبدي ثم مكث ما شاء الله ثم أذنب ذنبا قال رب أصبت ذنبا فاغفره لي فقال أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به غفرت لعبدي ثلاثا فليعمل ما يشاء انظروا أحبتي في الله كيف تعامل إبليس مع الذنب لم يعترف بالمعصية ولم يعاتب نفسه ولم يطلب المغفرة بل لام ربه سبحانه وتعالى فقال قال فبما أغويتني لأقودن لهم صراطك المستقيم فطرد من ملكوت السماوات وأخرج من رحمة الله مسحورا مدحورا فأصبح مذموما مخذولا قال اخرج منها مذموما مدحورا وكذلك المنافقون لا يعترفون بذنوبهم ولا يستغفرون ربهم فلما خابوا في رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي أصحابه لم ينضموا ولم يتوبوا ولم يعترفوا وإنما قالوا إنما كنا نخوض ونلعب وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم فهذا دعاء أبي بكر الصديق وهل تعلمون أحدا مثله يا إخوة الإيمان؟ وهل تعلمون شخصا مثله في العلم والعمل فماذا عسانا نقول والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يسروا على ما عملوا وهم على ما فعلوا وهم يعلمون فعليكم أيها المسلمون بسنة الأنبياء والصالحين وإياكم وسنة أهل النفاق والشياطين يا رب يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم إن كان لا يرجوك إلا محسن فمن الذي يدعو ويرجو المجرم أدعوك ربي كما أمرت تضرعا فإذا رددت يدي فمن لا يرحم ما لي إليك وسيلة إلا الردى وجميل أفضك ثم إني مسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم الحمد لله الحمد لله الحليم الغفار غافر الذنوب والأوذار ساتر العيوب والأقدار لا تضره المعاصي وإن كثرت ولا تنفعه الطاعات وإن كثرت والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا bayan haka ƴan uwa masu albarka a matsayinmu na bayi da Allah ya halitta daga cikin jarabawa da Allah ya yi mana akwai jarabawa kasance mu mutane masu zunubi duk wanda ba annabi bane ba ma'asumi bane babu shakka zaka tarar da yana da zunubai ko dai masu yawa ko kaɗan sai wanda Allah ya tsare sai wanda Allah ya mushi falala Allah ubangiji ka gafarta mana a cikin rahama Allah da falalarsa sai kuma ya buɗe mana hanyoyin neman tuba da neman kusanci zuwa gare shi da neman gafararsa akwai sigogi da dama na ainihin istighfari da neman tuba da Allah subhanahu wataala ya aiko mana da su ta harshen manzonsa alaihi salatu wassalam akwai wata siga sananniya mai falala wacce ake kira da suna sayyidul istighfar wato a cikin dukkanin sigogi na istighfari wannan istighfari shine jagoransu wannan istighfari ya da falala mai yawa a cikin hadisin da al-Imam Bukhari da wannan sa suka fitar daga sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama mai suna Shaddad ibn Aus radiyallahu anhu yake cewa Nabi sallallahu alaihi wasallama ya ce duk wanda yayi wannan istighfari da rana tsakanin wuni yana mai ƙudircewa a zuciyarsa cewa abinda ya faɗa haka ya ƙudirce a zuciyarsa idan ya rasu a wannan yini zai shiga aljanna idan ko da dare ne haka ya rasu a wannan dare zai shiga aljanna wannan istighfari shine faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yake cewa ya Allah kai ne ubangiji na babu sarki mahalicci da ya cancanci a bauta masa sai kai ya Allah kai ka halicce ni kuma ni bawon ka ne ya Allah ina nan akan alƙawarin da nayi maka cewa zan bauta maka da tauhidi ya Allah ina karkashin adalcinka ina karkashin kokarin iyawata duk abin da zan iya gurgurdan iyawata ya Allah ina neman ka tsare ni daga sharrin abin da na aikata na zunubai Allah ina furta cewa ka mana ni'ima kuma ina furta cewa ya Allah ni mai zunubi ne ya Allah ka gafarta mini lalle babu mai gafara sai kai to abun kalla a cikin nan shine irin yanda bawa ya zama wajibi gare shi sanda yake neman tuba ga Allah ya furta cewa shi mai zunubi ne ya yarda da cewa shi mai zunubi ne ya furta kada ya tsaya yana kwane-kwane yana neman makanshi wani uzuri ko yana tunanin Allah bai san laifukan da yi ba malamai suka ce wannan itirafi wato furta cewa ni ne zunubi ne wani tsani ne da yake bai wa bawa dama zuwa ga ya kai ga gafara Allah don haka za mu ga annabawa suna yin haka misalai biyu da aka buga shi ne misalin ubanmu gaba ɗaya annabi adam alaihi salam wanda Allah subhanahu ta'ala ya sanya shi aljanna bayan ya halice shi bayan falalar da ya masa Allah kuma ya jarabce shi da cin ɗan itaciyar nan shi da mahaifiyar mutane uwar mu Hawwa'u alaiha salam shedan ya yaudare su suka ci wannan ɗan itace suka yi wa Allah zunubi daga baya Allah subhanahu ta'ala ya ba su mafita ya lakkana musu kalmar da za su faɗa su tuba shine qala rabbana inna zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin kaga su ma sai da suka fara fata cewa ya Allah lalle mun cuci kanmu mun yi wa kanmu sage gedwa kuma Allah an baka gafarta mana ba za mu zama cikin masu asara haka annabi Yunusa alaihi salam wanda ya fita daga alƙaryar da Allah ya aiko shi mata wa'azi ba tare da ya jira umarnin Allah ba saboda firgita da yayi irin girman kafircin wannan al'umma da kangarewarta ya ji tsoron kada a halakar da su tare da shi amma matsayin shi na annabi manzo wannan inda wani ne ba laifi bane amma matsayin shi na annabi manzo ya kamata ya jira umarnin Allah ne sai ya fita ya gaggawa sai Allah ya zarabce shi da haɗiye wanda kifi yayi masa a cikin cikin kifin nan babu abin da ya dosa yi in banda neman tuba da fadda cewa lalle yayi laifi shi Allah yake ba mu labari cewa ka ba su labarin zunnun wanda ya fita cikin fushi da abin da kafiran garinsa suke aikatawa ya dauka ba za mu iya juya al'amarin sa yadda muke so ba Allah ya ce haka ya dinga kiran mu cikin duhun cikin kibi yana cewa lalle Allah kai ne ubangiji na tsarki ya tabbata gare ka na cuci kaina ya Allah haka annabi Musa ya ta wannan addu'a kuma addu'a ce ita ma mai falala kware da gaske haka zaka ga duk sauran annabawa suke shi sa zamu ga Allah sai ya fito ya ilani ya sanar da mu cewa ya yafe musu wannan abin da suka kamar da Allah ya bada labarin cewa ya yafe ma annabi Adam alaihi salam fadin Allah a cikin faha cewa summa tabahu rabbuhu fataba alaihi wahal sannan Allah subhanahu wataala ya gafarta mishi ya kuma kusantar da shi zuwa gare shi to irin wannan haka Allah ya bayyana ta game da annabi Yunus alaihi salam da Allah yake faɗa har ila yau a cikin suratul haqqa kenan da yake cewa fastabahu rabbuhu faj'alahu min as-salih haka al'amarin yake game da dubbawa wanda ya tsaya ya tuba ga Allah ya furta zunubin da ya ga Allah ya da cewa shi mai laifi ne sai Allah subhanahu wataala ya gafarta mishi za mu ga cewa Allah ya yabi masu sanar da Allah cewa sun yi zunubi a fadin Allah fa akharuna atarafu bi dhunubihim waɗanda suka furta zunuban su khalaqu amalan salihan wa akhara sayya sun cakura ayyukan su akwai na kirki akwai na banza Allah ka tsare mu Allah yace asallahu an yatuba alaihi lalle Allah zai gafarta musu innahu ghafurur rahim Allah ya kai shi kirai da cewa lalle shi Allah mai gafara ne mai jin kai ne a cikin suratu at-tauba ke akwai hadisi mai ban sha'awa kwarai a wannan babi wanda al-Imam al-Bukhari ya ruwaito shi haka ne Imam Ahmad ibn Hanbal haka wasu malamai bayan su hadisi ne kudusi Nabi sallallahu alaihi wasallam yake bada labari kamar da Abu Hurairah ya ruwaito yace Allah yana faɗa yace wani bawa cikin bayin Allah yayi zunubi sai zunubi sai dawo cikin hayyacinsa sai marmada ya tuba ya ce ya Allah na yi zunubi ya Allah ka gafarta min sai Allah ya ce wato bawa na ya san yana da ubangiji wanda shi ne ke gafarta zunubai kuma shi ke kama waɗanda suka yi zunubi in ya so ya kama su to wannan furcin da bawa na yayi na gafarta mishi wannan bawa ya sake zama a cikin rayuwa wata rana kuma ya ƙara yin wani zunubi bayan da ya zunubi sai kuma ya dawo cikin hayyacinsa sai marmaza ya faɗi gaban Allah yana tuba yana cewa ya Allah na sake yin zunubi ya Allah kai ne mai gafara Allah ka gafarta mu sai Allah ya sake cewa wato bawa na ya san yana da ubangiji wanda shi ke gafarta zunubai shi kadai kuma shi kadai ke kama mutane da zunuban su shikenan na gafarta maka ya bawa haka nan wannan bawa ya sake zama tsawon lokaci da Allah ya kaddarta masa sai kuma ya sake yin wani zunubi ya sake yin zunubi a karo na uku kenan sannan ya sake tuba zuwa ga Allah ya ce ya Allah na sake fakato bara ta zunubi ya Allah ka kafarta mu Allah ya sake cewa wato har yanzu wannan bawa nawa yana sanar da cewa ni kadai nake gafarta zunubai kuma ni kadai nake kawo mutane da zunuban su to shikenan ka je na gafarta maka duk abin da kai na gafarta maka wannan hadisi ne tabbatacce wanda yake tabbatar da abin da muke magana akai da yawan gafara Allah da kuma yadda Allah yake son bayi masu neman gafararsa musamman idan sun yarda cewa su masu zunubai ne amma bayi wanda suke batattu shaidanu da kafirai da munafukai Allah subhanahu wataala yakan kama su da laifukansu saboda su suna da girman kai wa Allah ba sa iya yarda sun yi zunubi misali mafi bayyana shi ne iblis wanda Allah subhanahu wataala ya la'ance shi ya kore shi daga cikin rahamarsa ya tsine masa albarka shi da zuriyarsa lokacin da ya saba wa Allah ya ki sujuda ga Adamu alaihi salam maimakon ya furta zunubin da yayi ya rimu tuba a wajen Allah sai ya ƙara kangarewa yana cewa ai Allah kai ne ka batar da ni shine sai Allah ya tsine masa Allah ya kore shi daga ni'imarsa Allah ya ce ka tafi batacce tababbe haka nan kalli misalin munafikai a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama waɗanda ana cikin tafiya a rundunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka koma gefe suna gulma suna cin zarafin wasu daga cikin sahabbai suna cewa jibi waɗannan mahimmatar sai ɗan banzancin abinci da kwaɗayi amma an aka zo gun yaƙi da jihadi ba su da wani ƙoƙari wani cikin sahabbai ya ji su ya ruga da gudu zai gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kafin ya isa an yi wahayi an sanar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam maimakon da annabi ya kira su ya ce ku kuka faɗi kaza maimakon su tuba su ce ya manzon Allah ka roƙa mana Allah gafara Allah ya yafe mana sai suka ƙara dilmiyawa cikin bata suna neman makansu uzuri kuskure ne ka yi zunubi ka fara neman uzurin da zaka kare wannan zunubin a'a ka gaya wa Allah ka yadda kai kai ne laifi ne sai Allah ya gafarta maka sai suka fara cewa ai wallahi zance ne kawai muke irin na matafiya wasa ne da raha da zolaya ba da gaske muke ba daga nan Allah ya tsine musu albarka Allah ya tabar da su ƴan uwana masu albarka mun ji menene sunnar annabawa da salihan bayi yadda suke mu'amalantar zunubansu shine neman gafara Allah da yadda cewa sun yi sabo mun kuma ji menene sunnar bayi matattu tun daga kan shedan wanda shine limamin su zuwa waɗanda suke biye da shi su kuma ba sa yarda sun yi zunubi ballantana su nemi gafara Allah mu bi sunnan annabawan Allah mu bi sunnan salihan bayi dan mu samu ainihin tuba da gafara a wurin Allah wata rana sayyidina Abubakar Siddiq ka duba matsayin Abubakar a cikin wannan al'umma wanda bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama babu wani mutum a cikin wannan al'umma da kai darajar sa yace ya manzon Allah ka koya mana addu'ar da zan dinga yi a cikin addu'a sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka dinga cewa ya Allah ubangiji ni Abubakar na cuci kaina cuta mai yawa na zalunci kaina zalunci mai yawa ya Allah ka gafarta mun zunubaina ya Allah ka mun rahama ya Allah ka sa nasiha jama'a mu duba wannan irin magana irin wannan addu'a da annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya sai ya koya wa sayyidina Abubakar ka kaddara da kai ne yanzu zaka je wani malami ya ce baka ka dinga yin wannan addu'a sai zaka fara ja da shi cewa to kana nufin mani mai zunubi ne kenan kana ganin mani ba mutumin kirki bane kenan sai na bakar bai wannan tunanin ba haka ya dinga yin wannan addu'a haka kuma aka ruwaito mana ita haka kuma ya kamata kowa ya dinga yin ta a cikin sujudarsa da cikin tahiyyarsa dan haka mu sauran mutane ne za mu faɗa kenan da irin wannan yawan zunubai da yawan kurakurai da yawan tarkatarka da gangancin da muke a wannan rayuwa ya Allah ka gafarta mana shi yasa abinda kawai ya kamata mu tuna shine fadin Allah da Allah yake cewa wallabina idza fa'alu fahishatan zama cikin wadanda idan suka aikata wata alfasha aw zalamu anfusahum ko suka yi wa kansu zarkatarka zakarullah nan da nan sai kai malaka tuna Allah fastaghfiru li dhunubihim sai kuma ka nemi gafara Allah wa man yaghfiru dhunuba illa Allah ka san kuma babu wanda ya isa ya gafarta maka zunubai in ba Allah ba ko malami ko shehinka ko wani babba ko wanda kake ganin girmansa ko wani wali ko wani sahabi babu wanda ya isa ya gafarta maka zunubanka sai Allah Allah subhanahu wataala yake cewa walam yusirru ala ma fa'alu kuma waɗannan mutane da Allah yake yabo Allah ya ce ba sa dagewa su ci gaba da aikata wannan zunubi za su tuba taubatan nasuha Allah ka samu cikin su da haka ƴan uwa masu albarka yi kokari mu sunna annabawa mu guje mu sunnar bayi fasikai da fajirai da shaytanu Allah ka bari wata kisa mai ban sha'awa babu ma babu laifi mu dan karasa da ita akwai wani mawaki wanda yake mai ta'annaci a cikin tarihin musulunci ana ce mishi Abu Rawwa mawaki ne wanda ya rayu a zamanin daular Abbasiya yana da tarkatarka ba ai kadan ba bayan rasuwarsa kamar da al-Imam Ibn Abi Dunya ya ruwaito al-Safun as-Sabatu inda al-Mamat bayan rasuwarsa akwai wani abokinsa sai mafarki ya ganshi a ainihin mafarki sai ya ce masa yaya Allah ya yi da kai sai ya ce Allah ya gafarta mini saboda wata waka da na rubuta ran da zan rasu tana nan a ƙarƙashin filona sai wannan bawan Allah da gari ya waye sai ya tafi gidan wannan mamaci ya je gun iyalansa ya ce na yi mafarki na ga mai gidanku kun ji kun ji yadda muka yi da shi a duba mini ƙarƙashin fulansa ko akwai wannan sakon daga shi ana dubawa sai ga wannan takarda a cikinta an rubuta waɗannan baitoci faɗinsa ya rabbi in abmad dhunubi kasratan falaqad alimtu bi anna afwaka azam yana cewa ya Allah na san cewa zunubai na suna da yawa na yi tarka-tarka ba ƴar kaɗan ba amma kuma na sani cewa ya Allah ahuwarka ta fi ƙarfin zunubai na in kana la yarjuka illa musinu kamar lalabi ya du'u wa yarjul mujrim ya Allah in aka ce mutanen kirki ne kawai suke sarar rahamaka to mu mutanen banza masu laifi ya zamu kenan ya Allah mu mutanen banza muna san rahamaka ad'uka rabbi kama amarta tadarrua yace ya Allah ina roƙonka kamar da ka umarni kace wad'u rabbakum tadarruan wa khufiya ina roƙonka ya Allah fa idza radatta yadi faman la yarhamu ya Allah in ka maida hannuna kake mun gafara to wa zai mun ba kai ba mali ilaika wasilatu illa rida yace na san banda wani aikin a zo a gani da lai in banda tsabar sa rai da fatan alheri wa jamilu afwika da kuma kyakkyawan ahuwarka da na sani ya Allah thumma inni muslimu kuma dai ko mun bala'i da Allah ni ma musulmi ne Allah ya gafarta mu to da wannan waka ce aka yi mafarki ga Allah ya gafarta mu mafarki ne ba ba wai wata mas'ala ce abin nan amma kaga wannan ya kama da hadisin mutumin nan yana cikin Bukhari da Muslim wanda yace in na mutu a kona ni a shekar da kasa da toka gaba daya bayan da aka kona shi aka shekar Allah ya sa aka hada mai shi aka aji Allah yace me yasa kai wannan yace saboda tsabaragen tsoron azabaka ya Allah Allah yace to ku sheda malaiku na gafarta mu zaka duk girman zulubin ka abinda ake so ka yadda ka yi zunubin ka tuba ka nemi gafara Allah ka gyara in dai kana raye kana jin wannan magana to baka makara ba Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a ورزقا طيبا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا اللهم نسألك التقى والهدى والأفاف والغنى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وعده لا إله إلا الله